بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna ɗaya ga watan sha'ban hijira 1444 wanda ya daidai da 22 muke tsammani ga watan biyu miladiya 2023 Allah ta'ala ya sada mu a wannan masallaci a daidai wannan lokaci da ake haduwa don karatun littafin nan mai albarka da la'ilut tauhid da ɗan uwa mala abu yake gabatarwa to kamar yadda kuke gani yau bayani don kada a bar gurin haka sai muka yi magana cewa a zo a ci gaba da daga inda aka tsaya don haka kai tsaye za mu fara daga inda aka tsaya insha Allah akan tambaya ta nawa aka tsaya nawa nawa to kamar abin da nake iya fahimta cikin abin da ya gaya mu kamar akwai wata gaba da ba ƙarasa ba a cikin tambaya ta 31 na ji ya ambata wa shirku shirkani shirkun yantakilu anil milla wa huwa shirkul akbar وشرك لا ينتقل عن الملة وهو الشرك الأصغر كشرك الرياء كن يونا بعيبكو برغوت wannan din shi za mu karasa idan da lokaci insha Allah sai mu shiga wani abu daban to gaskiyar magana dai kamar yadda duka muka sani shirka ba ƙaramin laifi ba ne ba kuma na san insha Allah an yi magana a kan mai ake nufi da shirka yanzu kawai kai tsaye za a yi magana a kan aksam na shirka ne wato kashe-kashen ita shirka ɗin ai mun san abin da ake nufi da shirka ba shi ne haɗa Allah da wani a wajen bauta ka haɗa Allah Ubangiji da wani a cikin uluhiyarsa ko a rububiyarsa ko kuma a sunayensa da sifofinsa wannan shine ainihin ma'anar abin da ake nufi da da shirka shirka laifi ne da Allah ta'ala baya gafartawa matukar aka mutu anai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan aka mutu ana shirka to Allah ta'ala baya gafartawa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u Allah ubangiji baya gafartawa idan aka mutu ana shirka ba a tuba ba amma yana gafarta wani zinubi wanda bai kai shirka ba sa'annan yana daga cikin abin da aka ce a jarrabu mata idan sun je za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama mubaya'a a cikin suratul mumtahina aya ta ƙarshe Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabi idza ja'aka almu'minatu yubayi'naka ala alla yushrikna billahi shay'a ya kai wannan annabi idan muminai mata suka zo maka suka yi hijira daga makka suka to madina to lalle ka kira su maka cappa akan ba za su yi wa Allah ta'ala shirka da komai ba saboda kusan yadda ake tsoron faruwar shirka a gurin maza to kuma an fi tsoron faruwar ta a gurin mata shi yasa abu na farko ma da Allah ta'ala ya ce a fara daukan alkawari akai irin kowace ta yi wa annabi sallama alkawari cewa ba za ta yi shirkanta Allah ta'ala da kowa ba sannan maganar zina ta zo sannan maganar kisan kai ta zo da sauran abubuwan da Allah ta'ala ya lissafa a cikin wannan wannan aya to shirka abu ne mai girma abu ne babba tunda Allah ta'ala baya gafarta wanda ya mutu yana yi sannan shirka tana zama dalilin mutum ya bar musulunci kakaf yana iya bar musulunci ma gaba daya mutum yana iya barin ya bar addini saboda shirka to kun ga abu ne wanda yake mai hatsari kwarai shi yasa za mu ga malam ya ɗan ja magana sosai akan abin da ya shafi shirka ɗin ya ɗan yi doguwar magana sosai akan haka shirka kamar yadda muke gani a rubuce malam ya ce mana ta kasu kashi biyu akwai shirkar da take fitar da mutum daga milla milla shine addini akwai kuma shirkar da ba ta fitar da mutum daga addini sai ba da misali ya ce kan riya'i ka shirkin riya kamar shirka ta riya to idan muna son mu gane malamai sun yi ƙoƙari wajen lura da nassoshi da Allah ta'ala ya bayar na su ga cewa sun yi sun fitar da shirkokin nan kala-kala malamai suna cewa shirkan nan ta kaso biyu kamar yadda muke gani a cikin littattafan da suke takaddun da suke gabanmu akwai babbar shirka wannan babbar shirka ana iya samun ta a tana iya zama zahiran wanda kowa zai iya ganta kamar mutumin da aka ganshi yana bautar wani abu wanda ba Allah ba kai tsaye a ga mutum yana bautatawa gunki ko mutum yana bautar dodon gona ko mutum yana bautatawa wani abu daban to wannan babbar shirka ce da mai yinta zai iya barin musulunci kakam to sannan tana iya zama a maganganu da ake yi tana kuma iya zama a cikin ayyuka da muke yi sannan tana iya zama a cikin i'tiqadat na cikin zuciyarmu duk wannan shirka tana iya kasancewa idan mutum ya kudirce a ransa cewa akwai wani wanda zai iya bashi abin da Allah ta'ala ne yake bayarwa to babu shakka wannan mutumin ya yi shirka babba duk wanda ya dauka cewa wato wata halitta daga cikin halittu za ta iya bashi abinda Allah Ubangiji yake bayarwa kamar wanda zai dauka cewa wani zai iya bashi lafiya ko wani zai iya bata haihuwa ko wani zai iya bata arziki ko wani zai iya bada mulki mutum ya dauka a cikin ransa cewa haka zai iya faruwa ba Allah ta'ala ba to wannan shirka ce babba mai girma wanda tana iya fitar da mutum daga cikin addinin musulunci domin ya dauki wata sifa ta rububiyya ya bawa wani wanda ba Allah ba na san mun san menene rububiyya ko rububiyya shine kasancewar wato abu baya iya zama rabbu sai ya hada sifofi guda na farko sai ya zama shi yake mallakar kowa da komai banda Allah babu wanda yake mallakar kowa da komai sai ya zama shine ya halicci kowa da komai banda Allah ta'ala ba wanda ya halicci kowa da komai sannan sai ya zama shi ne yake tadbir tadbir shi ne yau kana da lafiya wancan bai da lafiya gobe kuma ya samu lafiya kai kuma ka fara rashin lafiya wannan yana da kuɗi yau gobe kuma ya tsiya ce mulki yana hannun wani jiya yau kuma ya dawo hannun waye jujjuya abubuwa ɗazu-ɗazun nan da a rana muke yanzu ga tare ya zo muna cikin yini ko muna cikin sanyi sai ya rikide ya zama sanyi ko ya zama zafi ko wani makamancin wani jujjuya abubuwa wannan nawaye na Allah ne to idan wani mutum ya ɗauka cewa a zuciyarsa cewa wani zai iya yin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to ya yi shirka babba wadda za ta iya fitar da shi daga musulunci wa yake rayawa Allah wa yake kashewa Allah wa yake ba da arziki Allah waye yake hana arziki Allah to da zara an dauka cewa akwai wani wanda zai iya bada wannan arziki ko ya hana wannan arziki ko wani abu kamacin wannan to an yi babbar shirka gagaruma wanda za iya fita daga daga musulunci hakanan idan da mutum zai so wani a cikin zuciyarsa irin soyayyar da ake yi wa Allah ta'ala to shi ma wannan yana iya yin babbar shirka yana iya kai shi ga babbar shirka da za ta iya raba shi da addini duka ma za mu iya tuna aya a cikin suratul suratul baqara wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah cikin mutane Allah ta'ala ya ce akwai waɗanda suke ɗaukar wasu ababen bauta su so su kamar yadda ake son Allah ta wato suna son Allah amma kuma suna son waɗancan ɗin ma sai zama da san da suke yi wa Allah da san da suke yi wa waɗancan ɗin ya zama 50-50 to Allah ubangiji ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani su sun fi tsananta ƙaunarsu ga Allah sama da kowa so idan kina son wani abu har san da kike masa ya kamo san da kike yi wa Allah to ya za a samu shirka kuma shirkan ba ƙarama ba babba hakanan tsoro akwai tsoro wanda yake na ɗabi'a ana tsoron ƙadangare ana tsoron kinkeso yana tsoron maciji yana tsoron kare wannan duk ɗabi'a ne to amma idan idan tsoro ya wuce na ɗabi'a ya zama kina tsoron wani abu tsoron har ya wuce na ɗabi'a to wannan tsoron zai iya kai ki ga shirka misali ki rika yi wa wani irin tsoron da ake yi wa Allah ta'ala baya nan ki rika jin kamar yana ne to waɗannan nau'uka ne da ake wurare ne da ake iya samun shirka a cikinsu soyayya dogaro mutum ya dogara da wani abu ba Allah ba neman ɗauki mutum ya nemi ɗaukin wani wanda ba Allah ba neman taimako da neman agaji ki zama kira ta neman agaji da neman taimakon wani wanda ba Allah ba cikin abin da Allah ne kaɗai zai iya yi to duka waɗannan ana tattara su ana sa su a cikin shirka babba da wasu ma da yawa waɗanda ba mu ambata ba matsalar shirka shine duk wanda ta mutu tana shirka to a ƙa'ida inda an tabbatar tana shirka babba wadda za ta fitar da mutum daga addini a ƙa'ida shi ne ba za a yi mata wanka ba ba za a yi mata likafani ba ba za a yi mata sallah ba sannan ba za a kai ta makabartar musulmi abin da ta ba inda an tabbatar da cewa mushirka ce kuma kun sani cewa abin yana da yawa sosai a mafi yawan lokuta a gurin mata sai dai mai ta fatan Allah ta'ala ya tsarkake mana imaninmu ya kare mana imaninmu da musuluncinmu an kama wani boka a jihar kano aka tambaye shi suwaye da aka kama shi aka yi masa wa'azi sai ce ya tuba sai hizba suka ce da shi to suna son su ji ba experience waye suka fi yawan zuwa gurinka sai ce mata da 'yan siyasa da 'yan kasuwa ya ce waɗannan uku sun fi zuwa gurinsa to 'yan siyasa dama an san me zai kai su ina ga wannan is normal suna so su samu mulki ne 'yan kasuwa su ma haka shi ɗan kasuwa yana son ya yi arziki ya samu kuɗi sai dai a the same time kuma yakan so ya dakusar da wani wanda yake tsammanin yana gabansa to amma mata fa me yake kai me yake kawo su wurinka ita ɗaya daga cikin abubuwa biyar na farko dai ta mallake mijinta haka kawai ta mallake shi sai abin da ta ce shi zai na biyu ka mata kishiya na uku in an fi karfinta an yi kishiyar to ya zama na kishiyar ta zama ba ta da aiki ba ta da ba a kula da ita a cikin gidan na hudu ko a susutar da ita ta zama kamar wata mahaukaciya kome na biyar ko kuma a lalata ‘ya'yanta ya zama komai nasu baya kyau duk abin da suka samu ya lalace da sauransu so many things abinda yake abinda nake nuna mana shine yana daga cikin mata suna daga cikin waɗanda suka fi yawan zuwa gurin wannan to idan aka tabbatar mace tana yin wannan a ka'ida ta shari'a musulunci ba za a yi mata sallah ba ba za a yi mata likafani ba ba za a kai ta makabartar musulmi ba kun ga shi kenan babban matsala ce gagarima da ya kamata mai turukun Allah ta'ala ya raba mu da ita na mun sani akwai da yawa daga cikin mata ba kishiya ba duk abin da za ka musu ba wani inda za su je su yi haɗa Allah ta'ala da wani mun sani akwai su da yawa amma dai galibinsu suna da irin wannan matsala ta Allah ubangiji ya kiyashe mu to sai ɗaya ɓangaren na shirka shine ƙaramar shirka ƙaramar shirka ita ce malam ya ce ka shirkin riya kamar riya shi ne mutum ya yi abu don a gani ya zama ya yi shi ba don Allah mutum ya yi abu wanda Allah ta'ala yake so ko Allah ta'ala ya san shi ya yi amma sai ya yi ba don Allah ya yi don a gani samu wata ibada kamar misali sallah ko sadaka ko karantarwa ko ɗaukan karatu ko wa'azi mutum ya yi shi ba don Allah ba don kawai mutane su gan shi yana yi a haska shi yana yi shi wanda shi ne babban burinsa to wanda ana kiransa da riya riya wato idan ya shiga cikin aiki ya zama da ka tashi kaya wani abu da Allah yake so amma ka yi shi ba don Allah. Ita riye tana da sura kala-kala, tana da suwar daban-daban tana da surori daban-daban tana da kama- ka- kamanni da yawa misali shi yasa malamai ma suka yi suka tattauna idan riya ta shiga cikin aiki tana lalata shi gaba ɗaya ne ko kuma ba ta lalata shi malamai suka ce idan aikin a dunkule yake kamar sallah to idan riya ta shiga tana iya ta lalata sallah din gaba daya kamar misali sai ta zo ta kabbara sallah amma dama asali ba dan Allah ta kabbara sallar ba. ta kabbara sallar ne saboda wasu su san cewa tana sallah to wannan sallah har ta yi ta ta kare ta haka ba ta da ladanta ba kwata-kwata ciko ne ma zai biyo bushiya Allah zai kama ta da laifin ta yi wata ibada da yake so a masa amma ta yi don wani ko ta yi don wata amma tana cikin sallar sai kuma ta yi ta tunanin kai wani abin fa ba daidai ba ne sai ta kyautata niyyarta sai kuma ta koma tana yi tsakaninta da Allah malamai suka ce wannan sallar ta kubuta Allah yana iya karɓa kamar in kun fahimci wannan misalin za mu ga kenan wadda ta fara don Allah ta ƙare da riya babu wannan sallah wadda ta fara don Allah ta ƙare da riya babu wannan abin wadda ta fara ba don Allah ba sai kuma ta ƙare don Allah Allah ta'ala yana iya karɓa wannan aiki din wadda ta fara don Allah tana cikin sallar kuma sai ta koma tana yin wasu abubuwa ba don Allah ba daga baya kuma sai ta lura cewa fa tana yin wani abu ba dan Allah ba sai ta daina ta koma tana yi dan Allah duka wannan insha Allah ibada za ta zama karbabbiya amma idan ibada ciccirarriya ce idan ibada sai kuma kika yi wa kanki fada sai kika dawo na sha biyar kika bayar dan Allah to duk wanda kika yi dan Allah a cikin nan zaki samu wanda kika yi ba dan Allah ba ba zaki samu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu duk wanda ya aikata mun wani aiki irin wanda nake so wanda nace ai mun amma sai shi ba dan Allah ba to zan bar shi da shi da shirkarsa idan aka zo lahira ranar alkiyama idan aka ɗauko ayyukan mutane aka tankaɗe sai a ga ai ayyukanta na kirki ya fi kyau ya fi yawa tana da 70% duka ayyukan kirki 30% shi ne ayyukan banza to sai a ɗauko ayyukan kirkin kuma sai a rairaye su sai a ga 70% na ayyukanta na kirki duk ba don Allah ce ba duk don aganta tana yi ko don aji tana yi to ku gangan sai zama wajen 70% na gabaki da ayyukanta ba ta yi ba don Allah duka gabaki daya sai dai a ce a shigar da mutum wuta Allah ta'ala ya kiyaye a liƙe da riya akwai abin da ake ce da shi sum'a as-sum'atu as-sum'atu shine ayi wani abu don ajiyo ayi don ajiyo dan a ji mutum ba wai dan a gan shi ba dan a gan shi shine riya amma dan a jiyo shi shine sum'a shi ma wannan hukuncin su ɗaya da riya sannan akwai aiki wanda shi ma shirka ne amma ba babbar shirka ba ba ta kai wacce shirka ta farko da muka tattauna ba misali rantsuwa da wani wanda ba Allah ba kamar ki rantse da faran kwaza ko ki rantse da rawanin bulamin ungoku ko ki rantse da kabarin wani wannan shirka ce amma ba ta kai babbar shirkar da za ta fitar da mutum daga daga daga musulunci ba akwai ayyuka waɗanda su ma ƙaramar shirkan nan tana iya shiga kamar waɗanda suke sa zoben azurfa a hannunsu ko wani ƙarfe da nufin cewa shi zai kare su daga aljani wannan shirka ce amma ƙaramar shirka ba ta kai ba ta kai mutum ga fita daga addini ki ɗauka cewa ai wannan zoben shi ne kawai yake yake yake yake kare ki daga shidani akwai waɗanda duk inda zoben azurfa yake sai sun nema sun makala a hannunsu da wannan niyya wannan shirka ce karama wadda ba ta fitar da mutum daga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna tama'ima wattiwala shirkun at-tama'im sune layu laya laya mutum ya ɗaura laya ko ta ɗaura wa ɗanta laya ko maganin danshi a kawai wani ya zauna ya sami zane ya kukkulla ya kukkulla ya ke siyau wai maganin danshi ne ana ba shi ko kuma ki siya ke ki zarge ɗanki da shi ko yaki kin gamsu cewa in dai wannan zaren yana jikinta danshi ba zai kama ta to 'ya'yan da ake haifa a ingila inda ake zubar da suno karewar sanyi su ba san wannan abin ba kuma danshin baya kama yayansu su wa yake kare su shirka ce amma bata kai babbar shirkar da a ce mutum ya fita daga addini attiwala kowane irin nau'i na na laya kowane irin nau'i na laya akwai sabani da yake da shi dangane da laya amma afdal shine kada mutum ya daura laya kowace iri ce mutum ya dogara da Allah kawai to akwai abin da ake kiransa da attiwala attiwala shine wance ba ta son wani amma za a yi wasu 'yan dabaru da wasu 'yan siddabaru sai ta dawo tana son sa kowa na baya son wance amma sai ai wasu 'yan dabaru da wasu 'yan sindabar sai kuma ya dawo yana santa wanda shi kira da tiwala shi ma annabi sallallahu ya ce shirkun amma ba babbar shirka da ta fitar da mutum daga addini bane daga musulunci bane amma mutum yana cikin hatsari babba a ce yana aikata kananan shirkoki dinnan sannan yana daga cikin karamar shirka irin abin da ake cewa a tashi da safa a ce ai an yi ruwa a ce ai wani hadari da ya taso na gabas ɗin nan shi ne mana ruwan shi ne mana ruwan nan ko a ce a a ba shi ba ne ai wannan zuwa ya wuce ba da iska wani ne ya taso daga kudu to na kudin shi ya ruwan nan kun sa wani ana yin sa da yawa ba wannan shirkun lakinnahu shirkun asgar ya kamata mutum wannan saboda hadisi na maki alaihi salatu wassalam suna tafiya sai suka yada zango cikin dare ku sai aka yi ruwa da aka zo aka yi sallar asuba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya ce yau za a wayi gari wasu suna kafirce min wasu kuma suna ƙara imani da ni aka ce ya rasulullahi haka za ta kasance sai ce duk wanda ya ce Allah ya shayar da mu ruwa daga cikin ni'imarsa to wannan ya yi imani da ni amma duk wanda ya ce an mana ruwa da tauraro kaza ko da hadari kaza to wannan ya kafurce min ya yi imani da taurari zaka wannan nau'i ne na shirka akwai ashirkul kafi sai zai ce aiwala da ba don kina nan ba da an sace wayan ai ba don kin zo ba da na shiga matsala ai ba don ke ba da kaza da ba don na yi tsalle ba da ta faɗo mu duka wannan anwa ne na ƙananan shirkoki waɗanda suna nan da yawa a cikinmu dole sai mun tsarkake a harasanmu da itikadatinmu duka gabarin wannan to sai matsala ta ta nawa ta 22 ko a 32 ko yace ma hiya anwa'un nifaq wa ma'anahu ma hiya su'al kenan tambaya ta 32 ma hiya anwa'un nifaq wa ma'anahu nau'ukan munafurci nawa ne kuma ma me ake nufi da munafurci annifaq to bari mu fara da da tun ƙarshen tambayar shine ma'anar munafurci ko menene munafurci munafurci a larabci daga nafaka aka samu kalmar sulasi ce ba mazidiya ba nafaka yunafiqu nifaqan a larabci a larabci akwai wannan kalmar amma ma'anarta ta musulunci babu ita kafin zuwan musulunci sai da musulunci ya zo sannan aka san ma'anar wannan kalmar ta shari'a amma kafin zuwan musulunci ba a san wannan ba a san ma'anar wannan kalmar su abinda suka sani shine annafiqa'u annafiqa'u shine ramun kurege kun san kurege bayan rami ɗaya ko yana ramuka ne da yawa misali idan kurege ya zo zai iya yin ramunsa a kamar duk inda fila take ɗin nan ya yi rami ya yi ƙofa ɗaya amma zai yi connecting ɗinsu a tsakiya idan kuka biyo shi ya shiga nan kuna ta tonan nan gurin sai ya fice ta can haka kurege yake in kun tsaya a can ma sai fice ta nan yana da ƙofofi da yawa to kowace ɗaya daga cikin ƙofofin kurege ana kiranta annafiqa'u da larabci amma annifaq asali a larabci abin da yake nufi shine as-sitr mutum ya koye ta wani guri ta yadda ba za a gan shi ba a shari'a kuma abin da yake nufi da munafurci shine mutum ya bayyana abin da yake sabanin abin da ke cikin zuciyarsa mutum ya faɗa da bakinsa ya faɗa abin da ba shi ne a cikin zuciyarsa wato dai mutum ya bayyana musulunci a zuciyarsa kuma yana nan kafiri ta wanda shi ne munafurci har aka yi zaman maka aka gama ba a san irin wannan munafurcin ba duk wannan rikicin da aka yi ta yi da su ma'aiki alaihi salatu wassalam da sahabbai da mushrikan ƙwarishawa ba a san munafurci ba wannan lokacin sai da annabi sallallahu alaihi ya hijira ya dawo madina to daga lokacin ne bayan an je badar an dawo daga lokacin ne aka samu munafukai waɗanda suka shiga musulunci ba dan Allah ba da nufin su kawo musulunci matsala shugabansu shine abdullahi ibn salul abdullahi dan salul la'anatullahi alaihi ba kwa jin larabci ko la'anatullahi alaihi to tunda aka dawo daga badar an samu nasara gagarima sai suka shiga musulunci da nufin su ɓoye kansu domin in ta kama su ba musuluncin matsala ta cikin gida to daga da aka fara samun munafukai yanzu mun fahimci mai ake nufi da annifa ko? na'am ba ku gane ba? a kun fahimci munafurci ko ba gane kun fahimta munafurci shine mutum ya bayyana musulunci ya ɓoye kafirci a shar'ance amma a yaren larabci munafurci shine mutum ya ɓuya a wani guri yadda ba za a iya ganin hakikaninsa kun gane ko ba gane ba mutum ya bayyana musulunci ya ɓoye mai kafirci wannan shine munafurci to shi ma munafurci ya malaice annifaqu nifaqani munafurci guda biyu ne nifaqun i'tiqadiyyun wa nifaqun amaliyyun akwai munafurci na zuci shine babba akwai kuma munafurci na aiki akwai munafurci a aikace ake yin sa akwai kuma munafurci wanda ake kudirce shi a zuciya kamar dai a ce da mu shi ma munafurci kamar shirka ne ya kaskashi biyu akwai nifaq akbar akwai nifaq asgar akwai nifaq jali akwai nifaq a khafi akwai boyayyen munafurci akwai ɓoye munafurci wanda yake zahiri tamma munafurci na zuci itikadi shine babba shine yake da gagarumin matsala malice wa nifaqul itikadi mazkurun fil qur'an shi munafurci na zuci babban munafurci kenan Allah ma ya ambace shi cikin alqur'ani fi gairi mawuzi'in a gurare ba ɗaya ba ba biyu ba aujaba lahum ta'ala bihi darkil asfal Allah ubangiji yace duk waɗanda suka mutu suna munafurci su za su zama fi darkil asfal minan nar na ce darkil asfal shine kamar a ce nan sai an sa su a nan sannan a shimfida wannan abu a kansu shine dark na ce aljanna tana da darajat wuta kuma tana da darakat saves daga sama zuwa ƙasa shine darakat daga ƙasa kuma zuwa sama shine darajat kun gane? kun gane? matakalar beni akwai san matakalar beni daga ƙasa ana yin sama ko to shine daraja haka aljanna take to daga can kuma idan za a iyo ƙasa to na kuma haka wuta take shine darakat mun gane yawa idan misali yanzu muna kan ƙasa ba to waɗanda za su yi wuta su ƙasa za su yi waɗanda kuma za a yi aljanna da su su kuma sama za a yi da su to kowace matakala ta wuta ana kiranta dark darku jam'insu shi ne darakat shi ne Allah ta'ala yake cewa inal munafiqina fi darkil asfali minan nar menene asfal da can ƙasa yana suna can ƙasa wato a wuta masu a can ƙasa suke su ne ‘yan ajin farko daga can ƙasa su munafukai Allah Ubangiji kamar yadda baya gafartawa in an yi shirka haka idan mutum ya mutu yana munafurci Allah ba zai gafartawa ba shi ne hatsarin idan mutum ya mutu yana munafurci Allah Ubangiji ba zai gafarta masa. Allah ta'ala ya ce, Istagfarta lahum, aula tastagfir lahum, in tastagfir lahum, saba'ina marratan, falai ya gafirar lahulam. Allah ce, Ko ka neman musu gafara, ko karka neman musu gafara, ko da za ka neman masu gafara sau saba'in Allah ba zai gafarta musu kunga idan mutum ya mutu yana munafurci it's as good as ya mutu yana shirka Allah ubangiji ya raba mu da munafurci to munafurcin nan a zuci yake shi musamman babban munafurcin da ake magana nifaq i'tiqadi wanda mutum zai kudirce a cikin zuciyarsa kun san malamai sun kasa zuciya kashi hudu kashi nawa hudu akwai wata zuciya wadda take ajirat wato zuciya ce gangariya wanda ita ce zuciyar mumini ita ce zuciyar mumina akwai wata zuciya ta biyu ita ce aglab zuciya ce a rufa take ɓam wanda ita ce zuciyar kafuri akwai wata zuciya ta uku ita ce mankus wato a kifa take mun san kifewa ko in ka kifa abu ai ba abin da zai shiga cikinsa to wannan ita ce zuciyar munafiki ko zuciyar munafika ta ga gaskiya amma za ta rufe idanta ta ji gaskiya amma za ta toshe kunnanta wadda ita ce zuciya ta uku zuciya ta hudu ita ce zuciyar da take da sifar mumini da kuma sifar munafurci wadda ta ta yi galaba sai ta ɗauki sifar idan imani ya yi rinjaye to mai wannan zuciya sai ta zama mumina idan munafurci ya yi rinjaye to mai wannan zuciya sai ta zama munafuka Allah ya shi mu amma dai rikicin gaba ɗaya a cikin zuciya yake shi yasa malai ya ce mana nifaqun i'tiqadiyyun wato munafurci ne amma na zuci a zuci yake zai bayyana cewa shi musulmi ne za ta bayyana cewa ita musulma ce amma kwata-kwata ba musulma ba ce arniya ce amma ga ta da rigar musulunci to irin waɗannan duwanda ya zama yana da irin wannan munafurci annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yayi fama da irin waɗannan munafukan kana iya cewa wahalar da munafukai suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam mushrikai ma basu ba shi ita ba annabi ya sha wahala a hannun munafukai ga su kaman musulmi amma kuma arna ne lokacin da maki alaihi salatu wassalam ya tafi tabuka suka ki su bi shi a can din a can tabuka din akwai waɗanda sun bi shi sai suka koma suna yi wa Allah ta'ala izgili da annabi sallallahu alaihi wasallam dan yana daga cikin sifar shi wannan babban munafircin ya zama kana yi wa Allah izgili ko kana yi wa annabi sallama izgili ko kana yi wa muminai izgili ko ayoyin Allah ta'ala ki rika yi musu izgili ana zaune a sansani sai waɗannan munafukan suka taru suke cewa kai waɗannan ƙurra'un namu suna nufin sahabban annabi sallama da shi kansa annabi sallama din suka ce mu ba mu taba ganin masu cin abinci ba irinsu akwai cin abinci sannan kuma ga su matsorata to a cikinsu ashe akwai wani mumini sai ce wallahi sai na gaya wa annabu wannan abin da kuke sai tashi ya tafi kafin ya je Allah ta'ala ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sirdi ya taho tunda sun san kamar an kai karansu sai suka zo suka tarma a kyale salatu wassalam suka suna ce da shi inna ma naqudu wa nal'am suka ce wani abin kawai muna dan cracking jokes ne muna dan wasa ne kawai ba wai wani abu ne ba sai Allah ta'ala ya ce qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru kad kafartum ba'da imanikum Allah ya ce yanzu da Allah da ayoyinsa za ku rika yin izgili ya ce ba wani uzuri da za ku bayar kawai kun zama kafirai in ji Allah ta'ala an ce hallin kafar annabi suke rikewa annabi yana ture su yana cewa Allah ya ce ai ba wani abin da za ku bayar na uzuri izgili kun sa akwai masu yi wa mutanen kirki izgili ko yawa wani yawa sahabbai izgili wani yawa suna nan da yawa ki raba kanki da yi wa mutanen kirki izgin ba ruwanki in za ki iya ki yi in ba za ki iya ba ki bar wanda zai iya yi kawai wannan shi ne gaskiyar magana amma ki yi wa wancan izgili saboda tana bin Allah ko ki wa wani izgili saboda yana bin Allah wannan zai iya haifan miki da nifaq an nifaqul i'tiqadi Allah kiyaye to sai suka tura daga madina sai suka tura a je a firgita doki ko dabbar annabi sallama ta kayar da shi ya mutu su huta ana tafiya ana ta tafiya sai annabi sallama ya ce da sahabbai kun ga waccan duhuwar suka ce ya ce a samu su su je wurin da gudu da dawakai sai wasu da dawaki suka tafi da gudu wurin kafin su karasa sai aka ga wasu sun fito daga cikin duhuwar da gudu su ma su yi can suka bi su ba su kawa su sai suka dawo suka ce aikon da muka je wurin mun ga wasu mutane a gudun amma sun gudu sai annabi ya ce ba wanda kuka gane a ciki sai ce wala ba wanda muka gane shi ne ku zai fa yake ce da shi amma na gane rawani irin na wani sai annabi ya ce ka bari idan muka je madina duk zan nuna masu sun biyo mu ne don su zo su su halakar da ni da aka je madina aka je madina duk su ne a sahun farko na masallaci su ne a sahun farko kun ga karewar musulunci kenan to musulmai ne shi munafiki zai bayyana musulunci amma kuma a zuciyarsa arne ne babban arne mushriki za a ganta kama ahalus sunna amma a zuciyarta ba ahalus sunna ba ce in ta ga wani dan boka zuwa za ta yi in ta ga wani dan duba ma ana labarin wani dan duba za ka iya ganta wuri ba ta da akida mai kyau to wannan hatsari ne babba munafurci amma akwai wanda muke cewa mai fuska biyu aku sana cewa ne mai fuska biyu ko zai je gurin wannan da wannan fuskar ya dawo gurin wannan da wannan fuskar ta wannan wannan munafiki ne ko to malamai suka ce kalmar munafurci tana da girma a daina cewa mutane munafiki saboda ai shi munafurci a zuciya yake waye yake iya gane abin da yake zuciyar wani in ba Allah ba babu da aka sai dai a ce masa kana da wata sifa ta munafukai kana da sifar munafukai amma a daina cewa wani munafiki ne ko wance munafuka ce to wannan shine annifaqul i'tiqadi babban munafurci a ga mutum yana taimakawa arna akan musulmai a ga mutum idan musulunci ya samu ɗaukaka baya jin daɗi yana baƙin ciki a ga mutum idan musulunci ya samu matsala yana murna yana farin ciki to wannan duk sifa ce ta annifaƙo al'aitikadi so ake ake ki rika san musulunci kina san Allah kina san Annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda musulunci ya samu matsala kika samu labari ki ji ba kiya jin daɗi duk inda musulunci ya samu ɗaukaka ki ji kina farin ciki mun gane mun gane wannan to wannan shine babban munafurci a zamanin Annabi sallallahu alaihi ana ce da shi munafurci a yanzu kuma ana ce da shi zindiƙanci kamar mutum ya zama yana cikin musulunci amma kuma yana ba musulunci matsala kamar 'yan shi'a wasu 'yan shi'a su suna ta cewa la'ila illallah ko amma suna ba wa musulunci mai matsala ah to in ba matsala ba ya kana cikin musulunci kuma kana zagin abubakar kana zagin umar kana zagin osman wannan wani irin musulunci ne na'am eh ka zagi aisha ka zagi hafsa matan annabi sallama wannan wani irin musulunci ne duk shi afa da kuka gani da safe sai ta tsinewa abubakar sau uku ta tsinewa umar sau uku ta tsinewa usman sau uku ta tsinewa hafsa ta tsinewa aisha haka da yamma ma kullum Allah ne da kullum sai sun yi wannan to kun ga ga su dai suna cewa lalalalala amma kuma suna ba musulunci mai matsala ta cikin gida yanzu su musuluncin nan ba su ƙiba ma a ce ya wargaje shi sa a najeriya babu wata gwamnati da 'yan shi'a ba su yi fada da ita ba sai kwaya ɗaya tak ita ce gwamnatin obasanjo gwamnatin obasanjo ita suka zauna da ita lafiya jagoran yan shi'a a zazzaki har sa obasanjo ya bashi kuma ya karɓa amma ya yi faɗa da shagari ya yi faɗa da buhari ya yi faɗa da babangida ya yi faɗa da abacha ya yi faɗa da kowane musulmi ya hau sai sun yi rigima da shi sai sun ce masa ɗagu sai sun ce masa arni gwamnatin arna amma da ɗan uwansu ya hau obasanjo sai suka shiru ba su ƙara cewa komai ba to irin waɗannan kamar kamar gulatu na na na sufanci akwai sufaye waɗanda suka wuce gona da iri sun fara shigowa garin nan wasu akwai 'yan hakika musamman a na wannan hyderabad ɗin akwai wani wai shi dan hakika ne yana nena tara su ma yana yawo da yara masu cewa komai Allah ne komai Allah ne in imani ne kai shiga wannan ya kai sayyidina Abubakar imani bai kai ba yaushe sayyidina Abubakar ya taba da'awar cewa komai Allah ne kun ga dai suna cikin musulunci suna so su kawo musuluncin mai matsala shi yasa wajibi ne a nesantar da kai daga irin waɗannan abu karki kusanci shi'anci kada ki bar yaranki su kusanci shi'anci mai gidanki ko ɗan shi'a ne ki ta masa wa'azi haka zalika waɗannan 'yan haƙiƙa ɗin masu tara suman nan suna yawo suna cewa kowa Allah ne wannan duk nau'i ne na munafurci annifaq al-i'tiqadi babban munafurci Allah ubangiji ya kyashe mu to sai kuma annifaqul amali sai munafurci karami annifaqul amali sai munafurci na aikace malace ja'a qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadin Allah sallallahu alaihi wasallama yazo arba'un man kunna fihi wasu halaye guda hudu duk waɗan duk mutumin da waɗannan halayen guda hudu suka zama halayensa kana munafiqan khalisan to ya zama munafiki gangariya wa man kana fihi khaslatun minhunna wanda kuma yake da wani hali daga cikin halayen nan da zamu ji to kanat fihi khaslatun min an-nifaq to za a ce yana da wani hali na munafurci hatta ya da'a har sai ran da ya daina wannan abu haka yanzu zamu ji su halayen halaye ne guda hudu in kika tattara su duka hudun nan to kin zama gangariyar munafuka ayan ce gangari ana nufin fiyo ko fiyo munafuka ba sirki yau original ba fake ba amma idan hali ɗaya gare ki a ciki to kina da halin munafukai in hali biyu gare ki a ciki kina da hali biyu na munafukai in hali uku gare ki a ciki kina da hali uku na munafukai karki kuskura a ce duka hudun kina da su Allah ya kiyashe mu yace na farko idan haddasa kazaba idan ta tashi magana sai ta yi ƙarya ƙarya mun san ƙarya ko? ƙarya an ce mata akwai ƙarya aka ce aljani ne kawai ya fi mata ƙarya ban sani ba gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne a don nu amma da yawa saying this ƙarya Allah raba mu da ƙarya ita duk inda za ku ji Allah ya maganar ƙarya a cikin alkur'ani to da munafukai yake duk inda kuka je Allah ta'ala ya ce ƙarya to da munafukai yake inda ya cikin alkur'ani fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun saboda suwaye munafukai ne إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم والله يشهد إنك لرسوله والله يعلم إن المنافقين لكاذبون ƙarya duk inda kika ji an ce ƙarya inda ya cika alkurani ne to da munafukai yake don haka sifar su ce ƙarya sifar munafukai ce ƙarya to ai asali ma da suka zo suka ce mun musulunta amma a zuciyarsu ba musulmi bane menene wannan ƙarya ce ita ce shine babban tambarin munafikai ƙarya shi da inda makaryaci yake ko makaryaciya to matsoraci ne ko matsoraciya ka faɗa mutum gaskiya sai abin da zai je faru ya faru ya fi da ka faɗa mutum ƙarya daga baya kuma ya zo ya gano cewa ƙarya ka gaya masa mutuncin ka ya zube akwai waɗanda sun shahara da ƙarya akwai waɗanda tafiyarsu ta ƙarya ce sa kayansu na ƙarya ne komi nasu na ƙarya ne kun sa akwai yan ƙarya ko annabi ya ce iyakun wal kazib fa innal kaziba يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب في كلامه حتى يكتب عند الله كذاب Allah ya ce annabi sallallahu alaihi ya ce ina jan kunnanku da ƙarya saboda ƙarya tana kaiwa zuwa ga fajirci fajirci yana kaiwa zuwa ga wuta mutum ba zai gushe ba yana ƙarya wa ya taharrar kadib komai za su yi mai da shi ƙarya har sai Allah ya rubuta shi a cikin fayil na makaryata yau ne zama cikakken makaryaci mai amfaninsa to ƙarya ita ce sifa ta farko idan ya yi magana sai ya zuga ƙarya ya sheka ƙarya Allah ya kiyashe mu lokaci ya riga yayi idan malam ya zo sati mai zuwa insha Allah zai muku cikakken ƙarin bayani dangane da wannan hadisi amma dai ina so in cike muku da cewa malamai suna cewa mutum ya rika jin tsoron kada ya zama munafiki wannan alama ce da take nuna mutum yana da imani amma idan kika ji cewa ake ka a ba munafuka bace to wannan kadai alama ce da take nuna ke din munafika ce Imam al-Bukhari ya rawaito daga hadisi daga Ibn Abi Mulaika yace ya haɗu da sahabbai ɗai-ɗai-ɗai har talatin kowane ɗaya a cikinsu yana tsoron kar ba a ce ba ya zama munafiki kowane ɗaya na tsoron kar ya zama munafiki don haka yana da kyau in ka ga mutum yana tsoron kar ya zama munafiki to wannan mutumin mai imani abinda Hassanul Basri ya faɗa kenan yace shi wannan annifaq duk wanda yake tsoron fadawa cikin sa to shi mai imani amma duk wanda ya amintu da fadawa daga cikin munafurci to wannan shine ma ainihin munafiki don haka yana da kyau duk abin da zaki yi ki rika tuna cewa kar in zama munafiki kar in zama munafiki kike kaffa kaffa duk wata sifa ta munafikai kike kokarin abin da kike kokarin avoiding ki daina koyawa kanki fadar wani abu wanda yake kishiyar abin da yake cikin zuciyarki da abin da ke zuciyarki ki faɗa in za ki faɗa ki faɗa in ba za ki faɗa ba kar ki faɗa amma ki daina faɗar abin da yake ba shi ne a zuciyarki idan muka samu kanmu a cikin irin wannan halin mai kyau to Allah ta'ala zai mana albarka ina roƙon Allah ubangiji ya muku albarka Allah ta'ala ya kare mana imanin mu daga shirka da kuma fadawa munafurci ana tambaya ko akwai tambaya session na tambaya